أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu da muke gabatarwa na ranar lahadi a nan masjid sabiru guda ga wanka tare da magaram na littahi al'adab mufrat na imam abi abdullahi muhammadu bin ismail wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 wanda wannan littafin nashi shine babban littafi wanda ke karantar da musulmi akan halaye na kwarai halaye na kirki yana ɗaya daga cikin manyan littattafai wanda duniya musulmi take karantar da su akan koyan halaye na kwarai a wancan satin muna babe wani muna wani babe babe na nawa hadisi na nawa babe na 113 babun maqunatul rajul ahla ahahu wannan mun kare shi ko hadisi na 220 zan mu tashi babe na 114 babun ahalul ma'arufi fi duniya ahalul ma'arufi fil akhirah hadisi na 221 babe na 114 baban ya ce ahalil ma'arufi ahalil ma'aruf masu umarni mama na ma'aruf eh kawai abu na kware in aka ce ma'aruf duk aiki na kware shine ma'arufi duk aiki na kware sagira ta wala kabira za a wuta daga masallacin ne za a kare sallah wani zai wuta sai haka tuntuɓe ya zai wada kaɗa rike shi mai kai kai ma'aruf kenan ma'aruf duk aiki na kware shi ne ma'arufi aiki na na kware kenan duk taimakawa duk taimaka abinda zaka taimaka ga al'umma kawai wannan shi ne ma'aruf aiki na kware na alheri ko da karami ne kamar yadda zai yi bayani a shi ne ma da ya ce ahal ma'arufi fi duniya ahalin ma'aruf bil ahira waɗanda suke su ne ma'abutan halaye kirki a nan duniya su ne ko ma'abutan halaye kirki a can lahira shi ne ke ne ahalin ma'aruf fi duniya kuma ahalin ma'arufi bil ahira to sai ce
قال حدثنا علي بن أبي هاشم قال حدثني نصير بن عمر بن يزيد بن قبيصة بن يزيد العسدي عن فلان قال سمعت بريد بريد برمة برمة بن الليث بن ليث بن بن برمة برمة أنه سمع قبيصة بن برمة العسدية قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة
to wannan ruwaye ta zo ana adab nufrat kuma dabarani ma ya hudo da ita kuma hadisi ne ruwaya ce sahihi li gairihi tana cikin sahihi li gairihi ta cikin adab nufrat idan mun kuma ta ilimin musul hadisi ma wani sahihi li gairihi sai kuma ta gurin fesa ko to menene hasad ne to sai hasad yace hadathana ali ibn abi hashim qala hadathani nusayr ibn umar bin yazid bin qabisata bin yazid al-asd asdi an fulan qala sami'tu burmata bin lays bin burma annahu sami'a qabisata bin burma al-asdi qala kenan yayi ya jiwa qabisata bin burma al-asdi yana cewa shi wannan sahabi yace kuntu na kasance inda nabi sallallahu alaihi wasallama gurin annabi sallallahu alaihi wasallama na kasance gurin annabi sallallahu alaihi wasallama fasami'tuhu yaqulu sai naji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ahlul ma'ruf fi duniya waɗanda suke da halaye da kokari na kirki a nan duniya kuma ahlul ma'ruf fil akhirah a can gidan lahira masu da suke samun halaye na kirki wa ahlul munkari waɗanda suke da mummunan aiki munkar duk aiki wanda ba shi da kyau ko da ƙarami ne waɗanda suke mugayen aiki a nan duniya kuma kuma ahalin munkari fil ahira a can gidan lahira ma an je kiyama su ne ahalan mugayen aiki a lahira to me ke ni ahalin munkari ahalin ma'arufi duniya kuma ahalin ma'arufi to ma marad bi kauli ahalin ma'aruf mai hali mai hali bai canzawa yiwa ka ci a can lahira kenan wannan da su masu yana yi ɗaukan masu rabu kenan ƙarƙashin wani hadisun malamai su yi bayani da yawa tun da ta yi ahalin ma'arufin duniya kuma ahalin ma'arufin fil ahira masu abin kirki a nan duniya su ne abin masu abin kirki a can lahira kenan daga cikin bayanin kamar yadda kawai ma samun rabu ko kuma a can kirkin da kai a nan a can ma in aka ce ma'aruf muka ce dukkan aikin alheri kama aikara ga mutum kawai ya saba da aiki alheri yana tafiya ya ga kaya ya doke ya ga kwalba ya doke yara suna hada ya raba ya shara wani ya bace na ina hanya ce nan zakabi wani ya tsaya yayi mota ta yi face tsaya ya kama mai wani mai jaki ya zo buhu zai hadu ya tsaya ya kama mai duk wani ne ahalin ma'ruf zai wuce famfo wani zai doki so ya tsaya ya kama ya dora mai ka wuto da gida wani abu zaka dora mota ka kasa ya tsaya ya kama ma irin al'ada da ta dawo da babu jinsu har yanzu da babu wani abuwa da sun kaura ne sai a da'a kenan su ne ahalin ma'aruf kenan a can lahira ma in sun je lahira su irin wannan masu aikin kenan allah zai ba su ladansu cikakke in ya ba su ladansu cikakke sai ya ce musu ga wani kauli inda zunubu kun kadku firat lakum an yahe muku zunuban ku je ku shiga aljanna kenan aikin da suka yi nan sun yi shi a can ko kuma ka ɗauki wa'an suka ce kuma ahalin ma'arufu fi duniya kuma ahalin ma'arufu fil ahira ai adam me suka yi ba su taimaka wannan ba su taimaka wannan su taimaka wannan to a can lahiran ma sai Allah ba su wannan fabiyar ɗin kenan sai suna da izinin shafa'a ceto kenan an zaka faɗi sun kama ka zaka yi kaza sun taimaka ma zaka yi kaza sun taimaka ma ko to a can lahira ma Allah zai ba su wannan darajar na ceto kun san ai ceto ceto da kwai shi ba kamar ceto da kwai ceto annaba na ceto waliye na ceto salihai na cetai shahidai na yi ƙura'ani yana yi uwaye suna yi duka suna ceto sai da sharaɗin ceto an mishi wancan ina ga ceto kishi biyu ne da kwai musabbita da murfiya da kwai tabbataccen ceto da kwai kuma korarren ceto korarren ceto wanda babu shi a lahira wanda za a nema gurin ba wani wanda ba Allah ba ka nemi ceto gurin wani wanda ba Allah ba amma dai ceto wanda Allah zai ba da izini ai shi aya ta ta manzon da zai shafa inda hu illa ba wanda zai ceto sai dai da izinin Allah kenan Allah ne zai ba da izinin ai ceta kamar yanzu a masallacin nan ce ba wanda zai huta daga wannan koko sai dai wanda muka ce huta wani ya ce kan wanda ya huta sai wanda na ce ya huta kenan da kwai huta ku babu da kwai huta amma dai sai an baka izini kenan ceto salihai suna yi waliyai suna yi wane wane Allah sai dai illa min ba'da an yi azina Allahu liman yasha'u wa yarda sai Allah ya yarda ya ce ya baka izinin sai kai ceta kuma suwa za a ceto ahalin tauhid dawala duk duniya ka gama lahiya kai tauhidi kaka gama shirka kaka shirka ai musulmi su suke laifi kowa da musulmi su laifi ko to amma da in kai ahalin tauhidi ne baka gama ba Allah da wani kabauta Allah shi kadai to wani laifin da kai Allah yana saya da dalilin albarkacin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuma wani naka wanda yake da irin kamar ahalul ma'ruf ɗin ko kuma wani uwayenka ko kuma wani salihi ko kuma wani da albarkacin su Allah sai ba su izini su ceto ka ka shiga aljanna ai kama hadisai da dama da suke cewa duk wanda ya tabbatar la ilaha illallah da har a zuciye shi haka ne bai shirka ba bai dawwama a wuta kenan ko da shiga wuta zai fito daga hanyar cetan manzan Allah ko daga hanyar cetan wani salihi ko shahidi ko wani kaza ko wani kaza kenan wani kauli aka ce su ahlul ma'ruf da aka ce za su kasance a nan duniya ahlul ma'ruf a lahira ma ahlul ma'ruf ne kenan za su yi mi Allah zai ba su izinin hacce tan wa'ansu ko kuma Allah zai ba su izinin su shiga aljanna bigairi yawa Allah zai sai su shiga aljanna ko muka ce al-ma'ruf dukkan aiki na kirki ko da karan ne ko da zaka wuta zai zaka yi titibe in kama ka zaka dora wani abu ina tafiya a injin ka ka kasa dora sai in tsaya in kama ma in dora ma duka wannan shine ma'ruf ko da yake gaba da yana kamu iri irin ma'ruf din sai na gaba sai ya ci
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثنا حبان بن عاصم وكان حرملة أبا أمه فحد فحدث فحدثني صفية بنت عليبة وجحيبة ابن ابنة عليبة وكان جد جدهما حرملة أبا أبيهما أنه أخبرهم أن حرملة بن عبد الله أنه خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكان عنده حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فلما ارتحل قلت في نفسي والله والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم حتى, حتى أزداد من العلم فجئت أمشي حتى قمت بين يديه فقلت ما تعمرني أعمل قال يا حرملة
ائت المعروف ائت المعروف واجتنب المنكر ثم رجعت حتى جئت الراحلة ثم أقبلت حتى قمت مقامي قريبا منه فقلت يا رسول الله ما تعمروني أعمل قال يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر وانظر ما ما يعجبك ما يعجب ما يعجب حزنك أو يقول لك أن القوم يقول لك القوم أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأته وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه فلما رجعت تفكرت فإذا هما لم يدعا شيئا to yana karanta markaban abin kuma ni ma ina bi markabi musamman mufridat to na 200 da hadisi na nawa yace hadathna Musa bin Isma'ila qala hadathna Abdullah bin Hassana al-Anbari qala hadathna Habban ko kuma Hibban bin Asim yace wa kana harmalatu abban ummihi kenan shi wannan Habban bin Asim sai yace harmala din dan ya kasance baban uwar shi ne kenan kamar kaka yake mai fahadasatni yace safiyatu ibnu ulayba wa duhaibatu ibnatu ulayba da safiya duhaiba kuma suka ba mu labari sai suka ce wa kana jadduhuma su kuma wannan safiya da ulayba suka ce wa kana jadduhuma harmalatu kakansu ya kasance shine a harmala aba abihima tunda kakansu ne kenan na wajen uba kakansu ne na wajen uba shi yasa ce ma aba abihima baban babansu annakum akhbarahum cewa shi ya ba su labari ya ba su labari ya ce annal harmalata bin abdullahi shi wannan wanda shi ne mai ruwaye shi harmala ɗan abdullahi annahu haraja wata rana ya fito kenan ya fito daga garinsu ne harmala ya fito daga garinsu sai yake so ya zo madina garin manzo ya zamna ya doki darasi ya doki musulunci ya koyi addini ya koma garinsu shi ne ce annahu haraja shi wataran ya hutowa ne harmala hatta a tan nabiyu haddai ya zo gurin annabi kenan da garinsu ya zo da garinsu ya zo ya zo madina garin manzo ko don ya yi mi da ya doki karatu ya doki musulunci ya gane musulunci to da harmala ya zo na hatta a tan nabi har ya zo gurin madina gurin annabi fa kana indahu sai kasance yana gurin annabi kenan yana yana yana yana madina gurin annabi hatta arafahu hadda yau da gobe annabi ya san shi kamar ka zo gari ko ka zo babban guri ko wani abuwa yau da gobe ai an san ka kenan da zaman da yi yana kwada annabi kullum har yau da gobe har annabi ya san shi ya san sunan shi ya san garin su shine ce na fakana inda hu shi har mala ya kasance yana gurin annabi hatta arafahu har dai annabi ya san shi kenan dan zaman da ya a kwana biyu kan ya koma garin su falan ma irtahala lokacin da ya tashi zai koma kamar ya zo dawa makaranta ne ko ya zo karatu ko na abubuwa ya kare kuma ya zai mi zai mi zai koma shiwa harbala kenan falan ma irtahala lokacin da ya tashi zai koma qultu fi nafsi yace sai nace araina shiwa harbala sai yace sai nace araina wallahi la atayanna nabiyya yace wallahi zan sake ko zan je gurin annabi hatta azida da minal ilmi har dai in kara na daga ilimi ai zaman da ya sejur inda ya gura annabi da ya doke mi karatu go to kuma yanzu ya tashi ne zai mi zai ta gida yake so ya samu darasin karshe kenan shi ne ce ba zan ta ba la'ata yannan nabiya har sai na zo gurin hatta azida da minal ilmi har dai in kara ilimi in ji wa in ji har mala sai ce fashi ito amshi sai na zo ina tafiya hatta kumtu baina yadaihi har dai na zo na zo gaban na tsaya gaban annabi na zo ina tafiya na tsaya gaban annabi fakultu sai na ce in juwa in ji harmala kenan gane ya zo gurin annabi sai cewa annabi ma ta amuri ne a amalu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me kake umurta ta in aikata kenan wace nasiha kake mini mata amuru ne amalu bai kake umurta ta in aikata kala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya harmalatu ya kai harmala e iti ma'rufa ka rika kawo aikin alheri washtanibul munkara kuma ka nisanci mugun aiki duk abu na alheri duk abu na alheri ko da zaka wuce ne wanda jakkin shi buhu zai faru ka kama mai ya dora kenan ya mai nasiya duk abu na alheri ka rika yin shi kuma washtanibul munkara ka nisanci asha duk wani abu na mugun aiki ka nisance shi sai har mala yace summa raja'atu kenan tunda an kara mai ilimi ko ilimin da annabi ya kara mai ne kai ka kare ka kawo abun ka nisanci to shi kuma ya tashi zai ta gida ko ya kare cin ranin shi an ba shi darasin karshe ko sai ta summa raja'atu sai na koma kenan sai koma kamar mazamnin shi hatta ji ito rahila har na zo gurin abin hawa na kamar taguwar shi ko jakin shi ko wani abin da ya hau ya tafi da shi garin madina da ya zo sai gade bai koshi ba yana son ƙari dai akan karatun sai ce sun ma'akabaltu kuma sai na sake gabatarwa in sake komowa hannu wurin annabin hatta kumtu makami kariba binu har na zo na tsaye ina kusan annabin kenan shuɗi na nawa na biyu fakulti ya rasulillah sai na ce ya manzan Allah kenan an bashi kuru na wargogo ko bai ishe shi ba sai sake dawowa da ya dawo ce fakulti ya rasulillah sai na ce ya manzan Allah ma ta amuru ne da ba kake umarta ta kenan so ke a kara mai darasi can an ce mai yayi aikin alheri ya nisanci mugun aiki so bai ishe shi bai ke so a kara mai ko sai ce ya zo sake kumowa dai ya ce anan ma ta amuru ne a amalu ya manzan Allah me kake umarta ta in aikata kala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai ya harmalatu ya kai harmala itil ma'arufa ka zo da aikin alheri washtanibul munkar ka nisanci duk wani mugun aiki kini ya mai da mai abin da ya ga mai dazu kuma sai ya kara mai nan sai ce wanzur ma yujibu uzunuka an yaqulu lakal qawmu idza qumta min indahim fa'ati wanzur harmala ka dubi ma yi ojibu uzunika abin da yake birge kunnanka kenan magana ta kirki da kake ji an ya kule lakal kauma wanda mutane suke wadi a gabanka to in ka ji duk magana da ake wadi a gabanka iza kumta min intihim idan ka tashi daga gurin wannan mutanen fa'atihi to irin wannan magana ka rika yin irin wannan ayyuka yake ne ga wata ruwa sai ce ma asana nasa gairika kenan ka shurari wai kamar yanzu na cikin jama'a ne ka zamna kada cikin jama'a ai zaka ga ana yaba kai wani mutumin kirki ne yayi kaza ko yayi kaza wani ba ruwan shi ba girman kai ba kaza ya tsaya ya gaisa da kowa ya saka wa kowa huska ya taimaka wa ne yayi kaza yayi kaza da ba ta an yabo ne kunnan ka yaji to abinda kunnan naka yaji na an yabo wani in ka tashi kai ma sai ka yi irin shi kenan shine na annabi ce mai wanzur ma yi ujibu uzunika ka dubi abinda yake ba kunnanka yake burge kunnanka an ya kula lakal qaumu wanda mutane suke kwadi kenan duk abinda kaji mutane suke kwadi na kirki kunnanka yaji to idza qumta min inda hum idan ka tashi da gurin wannan mutanen fa atihi kai ma sai kai eh kenan ita duniya makaranta ce kuma sai ce wanzur lazi takrahu kuma ka shurari abinda kake ki kenan abinda kunnanka yake ki an ya kula kal qaum wadanda mutane suke fadi idza qumta min indihim idan ka tashi daga gurin su bashtani bihi sai ka nisanci wannan magana mun gane kenan wai ka zamanto kai jijan kanka da kanka kenan mutane zaka ji ana wasa wani mutumin kirki da wannan firuwa ta ma asanan nasu gairika kenan yadda mutane suka yabu waninka kamar ana nan ana zamne sai ka ji ana yaban yayi kaza yayi kaza yayi kaza kenan in ka tashi har mala kai ma irin aikin da aka yabe shi sai kai kuma ko kaji ana bata wani kai wani bayya da kirki wani mugu ne ba tosai ba kyautatawa ba kaza ba kaza kenan in ka tashi sai ka nisanci irin wannan aiki ai in magana sai ta shaida duniya ita ce kuma a musulunci ma haka ne tunda an samu wata baiwa Allah ta mutu wata baiwa Allah ta mutu zamanin annabi da ta mutu za a je da gawata a muci sai wannan ya bata ta wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza a kanta sai annabi ya ce wajabat ilmutaci kuma aka samu wani ya mutu kowa sai ki ta kai an yi asara mutumin kirki mutumin kaza wani ya tahi maza sun tahi annabi ya ce al aljannati kenan shaidan mutane mafi yawa ai suna hudun abinda suka gani kenan ya kasance ba wannan shaidan mutanen ya kasance ma makaranta abinda kunnan ka yi shi na an yabu wa'ansu sai ka yi ilimi irin aikin abinda kunnan ka yake an ce wa'ansu sun yi baya da kyau sai kai ma ka kiyaye kakka yi irin shi to shi ne annabi ya kara min sai nan har mala ce falon mara ja'atu lokacin da na komo na komo ina gida daga daga cirani da je karatu can madina ko ya komo gida ya ce tafakkartu sai ne ta tunani fa iza kuma lam ya da shi'an sai naga wannan abubuwan da annabi ya gaya min busu bar ba komai kene duk rayuwa busu bar komai kai aikin kai aikin alheri ka nisanci mugun aiki kuma ka rika shurara duk wani alheri da ake faɗi kai irin shi ka shurara kunnan ka duk wani sharri da ake faɗi kai ka nisance shi kene ce wannan abubuwan busu faɗi busu bar ba komai kenan kenan shi ma nan kalkashin ma'aruf ne duk aikin alheri bai da kadan ko da karami ne kai shi sai ya ce na gaba
قال حدثنا حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال ذكرت لأبي لأبي حديث أبي عثمان عن سلمان أنه قال إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة فقال إني سمعته من أبي عثمان يحدثه عن سلمان فعرفت أن, ذا أن ذاك كذا فما حدثه به أحدا قط حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
to wannan ruwa ta gaba hadisi na 223 kenan wancan hadisi na 221 shine da ya maimaita mana wanda muka hudi na ma'abuta alheri a nan duniya su ne ma'abuta alheri a gidan lahira shine da yazo ce hadisana Hassan bin Umar qala hadisana Mu'tamir qala zakartu li abi na agayawa babana ko na ambata babana hadisi abi Usman hadisi na baban Usman an Salman daga Salman annahu qala yace Salman yace ne yazo al-manqu sai yace inna ahlul ma'ruf fid dunya lalle ma'abuta alkhairi anan cikin gidan duniya kuma ahlul ma'ruf fil akhirah sune ma'abuta alheri a gidan lahira kamar yadda muka yi bayani a farkon karatu yayin yake nihi sai ce faƙala sai ce inni sami ituhu na ji wannan magana min abi daga babana usman yuhaddisuhu yana ba da labari shi kuma ya samo daga salman fa'an rabta sai na san anna zaka ka zaka wannan kama haka ne ba ma haddastu bi ahadun qattun ko ban ba kowa labari shi ba sai yanzu sai na gaba yace hadasina musa Musa ya bamu labari kala yace hadathana Abdul Wahid an Asim an Abi Usman kala kala Rasul sallallahu alaihi wasallam muslim kenan wannan hadisin inna ahlul ma'ruf fi dunya kuma ahlul ma'ruf fil akhirah shine nan kuma ga wata ruwa yace yazo daga hanyar Musa daga hanyar Abdul Wahid daga hanyar Asim an Abi Usman kuma yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ahlul ma'ruf fi dunya kuma ahlul ma'ruf fil akhirah kenan bai ka hadisin ba sai yace yazo daga wannan isnadin hallu daga nan sai ce babi na 115 sai ce babun babi inna kullu ma'arufin sadaka dukkan aikin alheri ba karami ba babba dukkan aikin alheri in kai sadaka ce za a baka lada dukkan dukkan aikin alheri in kai menene sadaka ce sai ka wannan ruwa sai ce قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة قال حدثنا عادم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثني سعيد بن أبي بريدة بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة قالوا فإن لم يجد قال فيع فيعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطيع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوفة قالوا فإن لم يفعل قال فيعمر بالخير ويعمر بالمعروف قالوا فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة to ita wannan ruwa da zan karanta ta nawa 223 ruwa ce hadisi ne mutafikun alaihi bai ce ya zo ana adab nufrat ruwa ce wadda ta zo a can jami'u sahih ta zo a muslim ta zo a wannan sunan da turmuzi ashabu sunan da sun hudo ta ita wannan ruwaya kene ce hadisana aliyu binu binu ayyashin kala isnadin duk mutanen aidi ne da wannan murkadi ba hadisana aliyu bin ayyashin kala hadisana abu gassana kala hadisani muhammadu bin munkadirin an jabir bin abdullahi sahabin manzo Allah jabir bin abdullahi al-ansari mutumin madina jabir bin abdullahi al-ansari yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu ma'arufin kullu dukkan aikin alheri kullu dukkan aikin alheri sadakatun sadaka ne kai za baka kenan duk abin aka ce ma'aruf ismu kullu fi'ilun yu'rifu hasanahu fi shari dukkan abin da zaka yi na kirki shine ake ce ma'aruf ko da mutum zaka huce ya zo yana ina ne kwatamce ka je na neman hanya ka ce ga yanan gari ni kame ma'aruf ko da ruwa mutum yana jin shi ruwa ruwan kadago ka saya ka bashi me kai ma'aruf kenan nan shine cewa dukkan aikin alheri dukkan aikin alheri bayyada kadan bayyada yawa kenan dukkan inda kai menene sadaqatun sadaka ne kenan wannan ga ruwa ya jabir sai tsaya hadisin daga nan yace kullu ma'rufin sadaqatun kawai sai tsaya nan amma daga ruwa ya jabir kin ma in ka zo a cikin adabin furar da ma yana sake mai doshi a hadisi na 304 inda yake cewa kullu ma'arufin sadakatun dukkan aikin alheri sadaka ne sai ce wa inna minal ma'arufi yana daga cikin aikin alheri an talqa a haka bi wajhi talakin in ka gamu da dan uwarka ka saka mai fuska karka ka karka cika kana batsewa sakin fuska wannan karka mutu sakawa mutane fuska ko da baka ba su komi ba shi ma ce sadaka ne wa an tubruga darwika fi ina ya ahika yace ko kuma wani ruwa ne ma mutum zai doka kai ka zo zaka sha shi zai sha ka fara bashi bar ko wani bayan zaman gamu gurin abinci ko wani abubuwa za a ci abinci sai ka ce a bismillah kai ka fara ba wannan to wannan ma karshe ne shi ta sadaka ne ko ko baki rija ne a karkara na doko ruwa yayin ki zuba a so wannan tuluna sai in zuba wani wanda ya kawo to kwana ne ya tuku ya ce kowannan kai sadaka ne ji annabi sallallahu alaihi wasallam kenan hadisi wannan kullum ma'rufin sadaka ya zo guri da dama kuma sahabbai bacin jabir na abdullahi ya rawaito shi abazar ya rawaito shi uzaifatul yamani ibn mas'ud da aisha duk sun rawaito wannan hadisin ga ruwaya inda ta zo ta hanyar abizar al-gifari inda yake cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa haka bi wajhi talakin la tahqiranna kadda kare na aikin alheri ko da ka dukkanin ta shi aikin alheri dukkanin ta shi kakkare na kenan ko da annabi ya ce ka gamu da dan uwanka ne ka saka mai huska ko da baka ba mutum koyi ba amma dai ka saka mai huska kaulun ma'arufin fada ta kirki annabi ya ce menene sadaka ne garuwa a bazar da ya ce kuma wata basu muka fi waje a hika laka sadaka mulmushi da dariya ka saka wa dan uwanka kuna gaisa da dariya kana shiga mai mulmushi shi ma ce menene sadaka ne ga lafazin hallo ya ce wa amurka bi ma'arufi wa nahayika anil munkari sadaka ka rika umarni da aikin alheri ka hana mugun aiki shi ma sadaka ne kuma ka ce ka yi umarni da aikin alheri ka hana mugun aiki ba sai ka iya bacin aya da hadisi ko ka hau mambari ko kana karanta a ba shi ba ko a gidanka yaro zai wani barna ko yaro makwabta zai wannan barna ce kai bari i ka zanna me kai sadaka ne kenan shi amur bi ma'arufi umarni da aikin alheri da hana mugun aiki ba sai da aya da hadisi ba duk wani abu action da za a yi wadda bata kamata a yi ba kaga wani zai banna ko a unguwa ko a makwabta kace bari wannan abu ka samu lada kenan shi ne ce duk amru bi ma'ruf da nahyi an munkar in kai shi bai da karanta kana samu lada ya ci gaba ga ruwa ta fatawa ta abazar a wani lafazi yake cewa wa irshaduka rajulu fi ardu dalal sadaka kaga mutun ya bace ko yana neman wani guri ko a daji ko a unguwa ya zo na neman wani guri ko sayan wani abu bai san ba ina zai yi sai ka zo ka ce wani inda ake kazan nan can ne ko inda kake neman nan can ne ko waccan unguwar can ne ko a daji wani ya bace ka ce can ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan man kai lada ake baka mutum ya zo a leƙe leƙe kanti ne ko a kasuwa ko ya sayi wani abu ko tsoho bai san ba ya zai ka shirye da shi ka ce can ne zaka yi kai can kai can yace sadaka ne ya ci gaba da cewa wa basaruka li rajulun radi'un laka sadaka mutum makahu bai gani ko gurgu bai iya tahiya ko kuma dindimi ga yadda dare bai iya tahiya ka gamu da shi ka kama shi kai gide ɗin shi ka ce ga inda zaka baba ko malam ga inda zaka bi ko wani ga inda zaka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka yace wa imatukal hajar wa shaw wal azam shi ma sadaka duk a hanya zaka wuce ko tahiyar kafa ko tahiyar mota zaka wuce kaga wata kwalba ga ta nan wanda in wani yaro zo zai yi zai takata sai kai ne sai ka ɗoki wata itaciya ta kare hanya wani abu ya kare hanya duk abu dai wanda in ka bar shi ko mai mota zai taka ko mai belo zai taka ko mai inji ya taka ko wani yaro zo taka sai ka zo tsam ka tsaya ko da kana cikin mota ka hudo ka hudo girman kai ka ɗauko abin ka sa shi kote guda annabi ya ce mi sadaka ne shine imadin haja ka ɗauke wannan abin sadaka ne kenan da shi abin da zan mu gane ana aikin alheri bai da bai da kana kuma wanda aiki alheri da muke yi shi ne ake tattara in mun je musamman duniya ma wata yanzu illa ma rahimar rabbuka duniya ta yanzu ko san duniya ce kowa kada cikin mi eh sabo salulan mu waka tele waka ko ina liki kenan sai muna sai muna irin ɗan wannan ayyukan na alheri sai zama to wannan ayyukan na alheri da muke sai su da mi yawwa innal hasadati yuzimuna sayiati kenan kambure na alheri sai muna yi muna idan ladan ya yi mi ya cika kenan ban mu la ta haƙirin da ya ce kakkare na alheri ko kaɗan da kawai sahabin wannan ibn juraikin ake cewa sulaim bin jabir ya ka hadisa a cikin musulun da imam ahmad ya zo sai wata ran sai zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama inda yake cewa ataitu rasul sallallahu alaihi wa sallama fa qultu inna qaumin min ahli al-badiya fa allimna shi wannan sahabi sai zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya manzo Allah mu mutanen karkara ne to amma dai annabi ka koya mu ma yanfa ina bihi ma yanfa ana lahu bihi ka koya mu abinda Allah zai zamu amfana shi gurin ubangiji mu kuma shi zamu amfana ni annabi yace mai sai ya ga mai irin da ya ga ba har malakin nan sai yace la ta hakaran nan min ma'rufi shay'an kadda kare na aikin alheri duk kadanta shi kadda kare na aikin alheri duk kadanta shi a ƙarshe shi ma ce mai walau an ta takallama a haka wa waje hika ilaihi mumbasidun ko da in zaka wa dan uwanka magana ka saka mai fuska kanka rika cika kana batsewa kana kumburi kana menene ba a san wannan kenan duk wanda abubuwan la ta haƙiran na ne min al-ma'ruf shi'ar kenan shine kalkashin shi ne yake ma kullu ma'rufun dukkan aikin alheri sadaka ne kuma shi ma'ruf kashi biyu ne da kwai kaulan da kwai amalan da kwai wanda ma'aruf din da zaka yi daga baki ne ka samu ladan da kwai kuma wanda pratik ne aiki ne zaka yi ka samu ladan wanda zaka yi daga baki duk wanda wanda muka zana ko kaga wani yaro zai wani abu ka ce bari i kaza dan makwabci ne bari i kaza zaka wuce wani ya nema wani guri kai dan unguwa ne ka tsaya kai mai kwatamce ko ka kama shi ma kai shi aka ce ga gidan nake nema wani ya zo sai wani abu bai sani ba kai gidan shi duk wanda daga me kai wani daga baki ne wani kuma da aiki ne wani kuma kuɗi ne zaka wani ba sai ka ai azamna ne a bakin ka wani wani zaka aiki alherin wani kuma sai ka taka kai aiki kenan abin da zamu gane dai kullu ma'rufin sadaqatun dukkan aikin alheri sadaka ne kuma yace la ta haqiranna min al-ma'rufi shay'an kakkare na aikin alheri duk kananta shi ko da kadan ne kakkare na shi dan in kai shi sadaka ne sai na gabe ci
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عن هشام بن عروة كاكنا تشوا كاكنا تش من كرمتاش من كرمتاش
225 كاكنا تش sai ce hadasina adamu bin abi iyasin kala hadasina shu'ubatu kala hadasini sa'idu bin abi burdata bin abi musa wa abi musa abi musal abi musal ashari sahabi daga cikin manzan al-sahabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai anto abi musa ai alkunya ce ya sunan shi mu hudiya na karatun motsa ya sunan shi abdullahi bin qais abdullahi bin kaisin suna abi musa al'ashari abdullahi bin kaisin to sai ce hadasina adam an abi iyasin kala hadasina shukubatu kala hadasini sa'idu bin abi burdata kenan sa'idu bin abi burdatan nan jikan waye sa'id bin abi burdata bin abi musa sa'idu ko dan abiwa dan kuma abi kenan sa'idin wannan shi kan abi musal ash'ari ne shi ko abi musal ash'ari maka ce sunan shi bin qais kenan wannan abi burda ko mi ishi ne a a abi burda dan shi ne sunan shi amir amir sunan shi amiru tunda abi burda shi ma alkunya ce bin abi musa an abihi an jadi sai ce daga baban shi daga kakan shi kenan hadisin waye faɗi shi eh a'a abin musul ash'ari ai shi yace hadathana sa'idu shi wannan shu'uba shu'uba bin hajjaj shi ne yace hadathana hadathani sa'idu sa'idu ya ba mu labari sa'idu dan abi burda dan abi musa al-ash'ari sai yace an abihi daga baban shi kenan sa'idu yace daga baban shi baban shi wane burda amir kuma yace an jaddihi daga kakan shi kakan shi wa abi musa abdullah bin qais sai yace kala yace qala nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ala kullu muslimin sadaka ala kullu muslimin sadaka abu sadaka abu sa dukkan musulmi sadaka abu sa kullu muslimin abu sa kowane mene sadaka tune sadaka ana cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce musu abu sa kowane musulmi yayi sadaka abu sa kowane musulmi kowa yayi sadaka to shi nan malamai sai suka ce annabi ya ce ala kullu muslimin sadaqatun abu sa kowanne musulmi yayi sadaka to sadaka ita ala wajibi ce ko kuma mustahabi ce tunda annabi ya ce abu sa kowanne musulmi yayi sadaka tunda a gabati as-hadisin ya samu masu solution ko da baka da kuɗi ga abin da zakai in baka ga abin da zakai to sai wa'an suka ce akan a ala kullu muslimin sadaqatan da yace kinnan ya ka sadaka ne kamar yadda ibnu hajar ya shari'a abin ya ka abin ne wata ran yana iya dokan ala istihbabi wata ran kuma ya doka ala ijabi tana iya kasancewa sadaka mustahabi ce kuma tana iya kasancewa wajibi ce amma dai ga fatawa ibnu taymiya ta yi fafi hazal hadis annahu awjaba sadaka ala kulli muslimin awjaba sadaka ala kulli muslimin cai ibnu taymiya cai a wannan hadisin muna ganewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya farlanta sadaka a bisa dukkan musulmi kowa wajibi ne yi sadaka to kenan amma dai mun ba hadisin zaka gane ba wai ka hudu ai ta sadaka ba sai ba sai ba ba sai dukiya ba ko bacin dukiyar ma yi ba zama ba zaka yi ka rika cewa mutane ba taimako busu taimakawa in shi wance ya bada jika ɗari wani ya bada ishirin wani ya bada goma kai daidai ruwa daidai tsaki kai gaba dala na difar dala biyu ko dala biyar ba kai sadaka ba kenan shi nan da ya ce ala kulli musulmin sadaka a bisa dukkan musulmi ya yi mi sadaka ibn taimi ya ce alal ijab ne ko to kalu sai sabai suka ce fa illam yajid sai sabai suka ce annabi to in mutum bai samu ba ya manzan Allah ya zai manzan Allah ka ce kowane musulmi ya sadaka to in kuma mutum bai samu ba ya zai kala sai annabi ya ce faya atamilu biye dai ya je ya yi aiki da hannun shi bayan fa'u nafsahu ya amfani kanshi wa ya tasaddaku kuma ya sadaka kuma shi ma karkashin wannan malamai suka ji akan aiki lahiyar kalau kakka roƙi mutane wajibi ne kai aiki shi da shi wani ibn taymiya ce wa fihi dalilun ala wujubul kasabi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ya'tamilu bi yadayhi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaqa kaje fa ya'tamilu mutun yayi aiki da hanna hannun shi guda biyu fa yanfa'u nafsahu ya amfani kan shi kuma yayi sadaka kenan shi ma nan suka ce ba a zama haka nan ka zamna haka nan kawai ka ce a baka dole ka je kai sana'a in dai ba baka da lafiya ba ko da rura ta hana ba ka zauna ko da ibada ce ba da ko da suka zauna ba zamanin Umar bin Haddab suka ce ɗaya yace mi zai ɗaya yace bai aure shi kawai haka zai zauna kawai ta salati yana ta hailala yana mi haka zai rayu ɗaya yace kuma azumi zai ta duniya ta kare ɗaya kuma yace to amma dai annabi ya ce musu a ku je wannan musulunci ba haka ne ba ni ina aure ina aihuwa ina kaza ina kaza annabi ya hana su kuma da wanda suka zauna zamanin Umar suka ce zama zasu yi a masallaci kawai sai ta ibada bisa wata basu nema abinci su yi aiki to sai umar ce musu kowa kawai na bauta ubangijin ku ta kasuwa ku yi sana ku ce da kau kenan haka haka ake kenan shi ne ya ce fa ya tamilu bi yadayhi na farko da ya ce musu kowane musulmi ya yi mi kowane musulmi ya yi mi sai suka ce in bai samu ba sai suka ce ya zai ya yi aiki ya amfanar da kanshi kuma ya sadaka kalu sai suka ci hallu fa illa bi sati to in bai iya wannan ba ai ka samu da yana gida likita a kwance ko yana gida a kwance ko wani mai ya iya wannan ai bai iya aikin ba to in bai iya wannan ba shine ne cewa fa illa bi sati in bai iya ba aulan ya fa'al ko kuma bai yi ba nan kici bi ne bai iya ba dan dalilin wata darura ko kuma bai yi ba sana'a ya zai so ya kace fayu inu za hajatun malhufun kenan shi sadaka shi anan ya je ya taimaki mai bukata wanda ya nemi bukatai almalhuf wanda ya nemi abin almazlumu yunadi wa yastagis alladhi talaba almusaada kenan ka taimaki wanda ya nemi abu kenan shi ma sadaka ce muna zaune kamar wani yazo ce da Allah samari ina gidan wani ai ya nemi aibi a taimaka mai kenan ka je ka taimaka mai shi ta wannan sadaka kace ko baka yi ta kudi ba ko dan Allah wane kama mun kaza kenan ya nemi a kama mai to wanka kama mai shi ma mi sadaka kace to sai na gaba yace qalu sai suka ce fa illam ya fa'al to yakin wannan ma ya kama ma ma bai tunda aika yi yanzu ka kwanta a gida Allah ya aida ko ne yanzu a gida shekara da shekaru ko a kwance suke ko wani suna gidan asibiti ko ba su da lafiya aiki da duk wanda bisa iya su ko kenan irin wannan to ya zasu kuma an ce sadaka wajibi ce kuwa sai yi ta sai ya ce fa ya amur bil khairi aw ya amur bil ma'ruf in baka iya wannan ba to mutum yayi umarni da aikin alheri ko kuma ya fal yu'mir bil khairi ya rika umarni da alheri aw ya amur bil ma'ruf kuma yana umarni da ma'ruf kenan duk abu bakin shi zai wuto ce ayi kaza ayi kaza ko da a kwance ki aika iya wannan ko da a gida kake a kwance a daki ko da da hannunka ne ai yaro zai wata barna ka ce bari ko ka wani zai barna ka tabo ka ce a gyara wani kenan kai wannan ya ce kalu fa in lam yaf'al zalika wannan ma kuma bai iya bai iya ba da hannun ya kama koyi wani duk bai iya ba sai annabi ya ce fa yumsiku an sharri ya kare ya kabe kanshi da sharri ai da kwai sharri wata to na kashi ya kame kanshi da sharri ya kame kanshi fa yamsu ku an sharri ya kame kanshi da sharri in yi wannan ma fa innahu lahu sadaka shi ma sadaka ce a kanshi ai da kwai wanda Allah yake jarabta shi ya kwasa yayi gaba ya baza to wannan ba a san wannan kenan ga hanya sadaka annabi ce sadaka wajibi ce akan ka to in ba ke samu masu yi so har guda nawa wajen hudu ko biyar ko na farko ala kulli muslimin sadaka a bisa dukkan musulmi mu doka wajibi ne sadaka to bai da kudin sadaka talaka ne yace fa ya tamilu bi yadihi sai ka wuta kai labare ma da hannayenka ka taimaka kanka a cikin abin da ka samu ko dala biyar ce ka bada sadaka ai ka wuta to kalu fa ilwasa to wannan ma shi aikin biya iya ba ko ko bai yi ba fayyulu za hajjatun malhuf idan wani yana da bukatar wani abu ya tambaye ka sai ka taimaka mai don allah kama mun ɗora wannan ka iya kama mai don allah nan ne gidan wani nan ne gidan wani eh nan ne haka raka shi kalu fa in lamma al'umma biya iya ba to yayi umarni da aiki alheri ya rika umarni da ma'rufi in biya iya ba dukkan wanda ya gagare shi ya zai fayyul sif ya rihe bakin shi daga ne daga sharrin mutane kenan me yake ne ya bakin shi daga sharrin mutane yi da mutane cutan mutane da wani abuwa duka wannan ai zaka samu yi da mutane cutar da mutane gallazar da mutane ai wani Allah ya jarce shi ko yana gadan likita eh a ce bai samu ba duka wannan to yana gadan likita mu ai zaka zai cuci wani eh ko ce shege likita na bai kula da mutane ko wanda shagu likita sirri da mutane ko kaza kenan kaga ba ta haraka kenan bai kame bakin shi ba kenan a ƙarshe ba dai kenan duk koina an sa mami da baibai kenan ko kana ganin likita yake shuru kenan kai shine mi sadakarka baka zaki kowa ba lokacin alimai to sai na gaba sai ya ci
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروه قال حدثني أبي أن أبا مراوه الغفاري أخبره أن أبا ذر أخبره أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيل في سبيلي قال فأي الركاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قال أرأيت إن لم أفعل قال تعين ضائعا أو, أو تصنع لأخرق قال أرأيت إن لم أفعل قال تدع الناس من شر فإنها صدقة تصدق بها عن نفسك يوا كنا تشندي إيه كتوكو تشان على كل مسلم صدقة كو a bisa dukkan musulmi wajibi ne a wada ibn taymiya ko a fasara shi ko to kenan duk ya samu an baka sadaka ba ai ya samu solution gaba ɗaya nan kai kaza kai kaza kai kaza to nan ma ai aka zo nan wannan wannan min shi ko anuna mai doshi ne takarar ne na hadisi a wani babu aka shi babun maqunatil rajul ahahu min shi a hadisi na 220 kenan ya sake mai doshi ne a wannan baban ya kashi a 220 kuma ya kashi a 226 kenan nafsu ne mun yi shi wancan sata yin sake fasarta shi ya ce hadasina musaddadu kala hadasina ya haya an hisham bin urwa hisham bin urwa urwa bin man zubair bin man bin awam zubair bin awam ahadu min ashiratu bashirina bi janna to ya ce hadasi ne abi shi urwa ya ce hadasi ne abi babana ya bani labari kenan baban nashi shine urwatu binu qala hadathani abi kenan wa ban labar zubair binu awwam anna aba murahil gifari ahbaru shi kuma aba murahil gifari ya bashi labari anna aba zanni ahbaru shi kuma ya samu daga aba zanni a umu an hisham binu urwa kuma israda an hisham binu urwa qala hadathani abi hisham kin ne ya ce hadathani abi kenan hisham shi ne dan urwa urwa in dan zabir ko zabir bin awwam kenan hisham shi yace hadasa ni abi in zabiri ne yace hadasa ni abi ai bai ce ba kuma a habar ne a bazantan da shi ma sahabi ne kenan hisham din shi ne yace hadasa ni abi kenan urwa ya gawa hisham yace anna aba murahil gifari a habaru shi kuma aba murahil gifari ya bashi labari anna aba zarri cewa dai a bazari jundabu bini junadata a habarahu ya bashi labari annahu sa'ala rasul sallallahu alaihi wasallama shi a bazari jundabu bini junadata ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama ayyu amalin afdalu wani aiki ne a cikin aikin alheri yahi daraja yahi lada kala sai ya ce wa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce imanu billahi aikin da yahi lada gaba daya yin kai imani da Allah wani hadisi mai shi waje hadu fi sabili da yin jihadi cikin hanya Allah kuma yace fa ayyi riqabun afdal wani yan tabawa wanne ne lada a cikin yan tabawa kala sai annabi ce mai agala ha samanan a cikin bayi bawan da yi tsada ka sai shi ka yan tashi yayi kowanne lada wa abbasu ha inda ahliya kuma wanda yi kima yayi daraja a gurin masu shi ka sai shi ka kiyan tashi yayi lada kala sai yace ara'aita illam af'al to ba ni labari in ban samu ba na yi wannan aikin gaba daya in juwa in juwa kenan annabi ya gaya mai na farko ce imani da da jihadi fi sabilillah ko da kuma bawa ko mai tsada to sai ce ba ni labari in ban samu ba na yi wannan duka fa sai ce tu'inu da'i'an wani ruwa ya ce tu'inu sani'an ka taimaki mutum wanda bai san abin ba ka nuna mai ya san abin kamar mutum yana wani abuwa san bai sani ba sai ka zo ka taimake shi ka koya mai abin au tasnawul li akharaqin ko kuma nan tasnawul li akharaq muka ce akharaq yana zawa a lugatul larabci ahmaq kamar wawa ko wani abu ka dan saita shi kamar mutum yana kasuwanci kuma za a iya mai wayo ko wani abubuwa haka sai ka kashi ka daidaita shi ka saita shi wasu hanya kenan wannan afdal ne shi ma da lada babba nan na farkon ta inis da'i'a mutum bai iya sana'a ba yana da kudi yana so wata sana'a sai ka sa shi hanya ga inda ake mi juyawa tasnawu akharak akharak kuma mutum ga nan ahmaq ne ga nan dai wawa ne ga nan kaza abin an bar shi bi zai lalata zai sai ka sa shi jiki kai mi ka saita shi to shi ma babban lada gari qala ara'aiti illam af'al sai ce to in kuma na wannan kin ma na kasa sai ce tada'an nasa min ash-shari karihe bakinka ka fasa faɗin alheri ka fasa hudun sharri ga mutane sai alheri kenan duk abinda zai fito daga bakinka ya zamanto alheri ne ba shari ba sai ya ce fa inna ha sadaqatun in kai wannan to shi ma sadaka ne tasaddaqu biha ala nafsika wanda kai ta akan kanka zaka samu lada kenan da ruwa ya sama da wannan kenan in ka dauko tun daga wani ala kullu muslimu sadaka in ka dauko shi a bisa kowane musulmi wa akan wajibi ma ka dauki sadaka kenan ai ya baka solution abu wajen nawa kenan baka samu ba kaza sadaka ne kai kaza sadaka ne kai kaza sadaka ne kenan ya zana wajen abu da dama kenan ba dole sadaka ba sai ta sai ta kudi magana rihe in ka zo karshe dai kawai ba yanda zaka yi sadaka ka rihe bakin ka kwasu cutai mutane shi ma sadaka ne sai ce قال حدثنا أبو نعمان قال حدثني محدي بن ميمون أن واصل مولى أبي عيينة أن يحيى بن عقيل أن يحيى بن يعمر عن أبي أسدي الديلي الأسود عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال قيل يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تصبيحة وتحميدة صدقة وبضع, وبضع أحدكم صدقة قيل في شهوته صدقة قال لو وضع في الحرام أليس كان عليه وزر ذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر to sai ci hadasina abu nu'man kala hadasini mahadi bin maimun an wasilu maula abi uyaina an yahya bin kailin an yahya bin ya'mar an abi aswad di Ismail manu abu aswad di an abi aswad di di di li manwa lokaci manwa eh yo ai tawai an sabatul fil maimun al-akran abu aswad duwali ai can yana zuwa da duwali ko kuma zo da diyali abu asodi duwali to manuwa abu asodi duwali abu asodi duwali manuwa jiya karatun da muka yi na ƙarshe jiya karatun wada ai mizan can annabi sallallahu alaihi wasallama jam'ul qur'an ko jam'ul qur'an muka ce ai na zamanin aka yi na zamanin abubakar na zamanin abubakar me yasa aka yi shi saboda li qatal hufazul qur'an fi gazawatil yamama ko muka zo muka yi kuma na zamanin usman an yi na zamanin usman saboda itilafin nasu fi qira'a to ai kuma jam na karshe na hudu na marahil jam'in dai zamanin ali bin abi talib an yi jam'ul qur'an an yi mi an yi wasali to wai wasali
wannan shi
shi wani abu aso da duwali sahabi ne amma dai bai gaba annabi ba wanda ya rayu zamanin annabi ne amma dai bai gaba annabi kuma sai ke kalkashin hassan wa kai ke kalkashin ali bin abi dalibi shi ya koya wa shi kokin annabi sallallahu alaihi wasallama ma karatu hassan da sai dugure suka karatu kuma shine ai awwal man kataba fi ilmin nahw abu aso da duwali awwal man kataba fi ilmi nahw kenan shi ya fara yin shi wannan abasu doli shi ya fara asawa qur'ani wasali da da ake kamar lokacin can da aka rubuta qur'anin da muka yi jiya zamanin abubakar da zamanin wa usman duk an rubuta qur'ani ne ba iya ba wasali alhamdulillahi babu ta babu ta a mata iya biyu babu ba a mata da haka akai kenan sai zamanin ali bin abi dalib a lokacin da aka yi nukutal i'rabi lil qur'an to wanda ya jagoranci nukutar irabin ƙura'an shi ne wanda mai malamin abi aswad duwali da almajiransa an sabatul fil da maimunin akaran da abrahaman bin hurmus da sauransu duka ai su suka yi nukutar irabi ina a jamal ƙura'an in ka zo marahil jamal ƙura'an in ka ɗauka ahadin rasul ahadin abubakar ahadin usman in ka zo ahadin ali bin abi dalibi sai ka ce nukutar irabi abi aswad duwali lokacin da ya ji wani karanta wannan ayi inna laha bari'un masobu jam masobu misa aka yi jam'i ai ya ji wani yana karanta aya ne inna laha bari'un min inna laha inna laha bari'un minal wara bil kasr aw bid damma to in aka ce bi kasara ya ne fasarta ko bi damma ne fasarta yawa kenan da ya ji wannan yana karanta wannan aya ke karanta tana gabi kasara ko kenan sa ta ma'adu to shi dai almuhim dai lokaci yayi shi dai mu rike nan satin ga mun kara shi bayani dogon bayani shi kannan kai ma ka bincika abu asudu duwali dai kenan shi wannan shine wanda ya nukutal irabi lil qur'an malamin da ya fara daga qur'ani yayi wasali da iya shi wannan malamin shine abu aswadul duwali kenan sai satin gaba insha Allah sai mu tashi daga nan kannan abdulkadir sai ba su akan abu insha Allah da shi akan abu aso da duwali da fata abinda muka kanta Allah ba mu ladan abinda muka kusu Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika wa shahadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk a kalifu